الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a ashirin da tara ga watan Shawwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma sha bakwai ga watan hudu dubu biyu da ashirin da shida wannan shi ne darasinmu na biyu a wannan littafi mai suna a duniya zillun za'il duniya inuwa ce mai gushewa kamar yadda bayani ya gabata littafi ne da Sheikh Abdulmalik Al-Qasim ya wallafa Abdulmalik Al-Qasim mutumin kasar Saudiya ne cikin du'atu masu wa'azi masu kuma wallafa wanda shi ke da wannan gidan buga littafai ma da ya bashi suna Darul Qasim don ya samu sauki wajen buga littafan shi da yaɗa su da isar da su wuraren da ya kamata littafi ne da ke magana akan gyaran hali rikaku kenan ko tausasa zuciya tare da an karar da mutum hadarin da ya kamata ya sani game da wannan duniyar da kuma kada mutum ya rudu ko ya shagaltu da abin da ba gaskiya ba ne karya ce kawai ku shi yasa littafin yake da muhimmanci a wannan babi darasin farko mun fara al-muqaddama gabatarwa wacce take da tsawo gabatarwa yar gajera da kuma almadakan wadda ke da tsawo a matsayin kamar masabi masabanci wadda ke zama kamar a matsayar kamihi mai da malamai masu bahas suka ce kuma yadda muka yi bayani a wancan kara to za mu tashi a cikin wannan darasi na biyu inda ya ce wa ha huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan ne ko ma da ya ce a cikin madakal ɗin shi wa ha huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ga manzan Allah nan tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yartasimu ala lisanihi nabratahu ila dunya ko nabara yartasimu ala lisanihi nabratuhu ila dunya haka ya kamata fa'ili ne in an ce yartasimu shine ya burge e baraza ya buruzu me yake nufi ya buruzu ala lisanihi namuratuhu ila duniya kallon da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wa duniya to gashi nan yana bayyana kalara akan harshen shi kenan yanzu in ka kakkada kunninka ka saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaka fahimci wannan duniyar da muke karbi zaka fahimci wannan duniyar da muke rayuwa domin duk abin da kake da bukata da waɗancan bayanai na shi ya gama ma mutum komai to menene annabi ya bayyanar game da duniya bi kaulihi da magana shi da yace mali walid dunya za mu ga ta alamar motsin rai istifham ne inkari nan ce istifham inkari tambaya wanda ba ta jiran amsa a tambaya sai ta nuna ba a yadda ba ana tambaya ne annabi kamar yana cewa to ya ku jama'a me ya haɗa ni da duniya me ya same ni da wannan duniyar wani ɗaɗan da ƙasa ta yi kaga kamar tambaya yake yi amma ba tambaya ba ce inkari yake yi abin da yake nufi shine laisa li haja aw raghba fi duniya ban da wata bukata a wannan duniyar ka duba fa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ce bai da bukata da duniya shine badaɗin Allah ɗaya ɗaya na wannan al'ummar shine sayyidu walade Adam in ka ce kaya wace a can duniya to shi sama ta bakwai aka kai shi wajen al'arishi sai ko kololuwa a ce kaje na hiyoyi bakwai da muke da su kowace kaje a jirgin sama shi ko mala'ika ne ya tafiyar da shi subhanallazi asara Allah ne fa'ilin bi abdihi laila من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا dan nuna mashi ayoyinmu kama a haka ya ce mali wani duniya la hajata li fi duniya banda bukata banda kwadayi ba wani abu da ke burge ni da wannan duniyar wani dai ce to ah, to amma ga shi a cikin ta to sai ba da misali wanda ya shafe shi yace inna ma masali wa masali duniya ko wa masalin duniya misali na da misalin duniya ka masalin rakibin kamar misalin mahayi ne kala fi zilli shajaratin wannan kala din ba irin ta yau da kullum bace da muka sani mun al'adanto da mun ga kala kawai ya ce nan ba ita bace nan ba ita bace waccan kala din tana ta'adda ya ƙulu al-haqqa ko ƙala al-haqqa ya faɗi gaskiya kama wannan ƙala din lazima ce ba ta iya kawo mafa'ulun bi sai sa za ka sai dai a zo mata da masdarinta ya zama kamar maf'ulul mutlaq kenan abin da yake nufi da ƙala nan shine yayi baccin kailula yayi baccin kailula kamar matafiyi ne kala fi zilli shajaratin da ya baccin kailula a inuwar wata bishiya shi sa mafa'ulun su ma yake shan bamban in ka ce kala ya ce mafa'ulun bihin ka zai zama ya kulu ƙilan ko ƙaulan amma kala ya yi kailula sai dai ka ce ya ƙilu shi ne mudarin shi mazarin ya zama kailulatan amma a madi duka dai sun haɗe. To kamar mahayi ne a kan doki ko raƙumi, ko kuma motoci da sauran ababen hawa wanda ya ɗan gaji da tafiya sai ya ɗan shiga ƙarƙashin wata bishiya ya ɗaura dabbar shi ya ɗan yi baccin rabin yini. Domin suna cewa na kailulatu shi ne abin na naumu nisfin na hari, baccin rabin yini. Kawai yanzu misali ka fito kasuwa karfe goma a karfe takwas ka bude shago takwas tara goma sha ɗaya to sai ka tafi gida ko sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu ka je gida kuna sallah ɗaya da rabi sai ka yi kwanta tun sha biyu ka yi tabbaci har kamar ɗaya da kwata daga nan sai ka tashi sai ka dan watsa ruwa sai ka yi alwala sai ka zo ka yi sallah daga nan sai ka dawo shago mu ana yi to nawa ma kai mu ba a yi ko kuma daga wajen aiki ko daga ina ne ko daga ina ne asalin dai shi ne baccin rabin yini shi da kai lula ina ga mu ne muka dan murgudo shi muka dan adjusting ya dawo bayan azahar ko sai dan kwanta bayan azahar eh wannan a iya yi mu a wurin mu a Najeriya kila shine nisfun nahar amma asalin shi dai naumu nisfin nahar thumma raha sannan wannan matafi da ya dan zauna karkashin bishiya ya dan yi baccin rabin yini sun maraha sannan sai ya tafiya ta yammaci ma'ana bayan rana ta karkata to daga nan kuma sai ya kama hanya wata rakaha sai ya bar wannan bishiyar to misali na da duniya kamar wannan mutumin ne kenan duniyar bata wuce hutawar matafiya karkashin inuwa ba bata wuce hutawar matafi ko hutawa ko shakatawar matafiya a masallacin gidan mai za ku tafi adamawa daga zariya kun je gombe ko kun je kaltungo sai ku ɗan wani gidan mai sai ku shiga sai ce to jama'a minti biyar biyar minti goma goma kowa ya ɗan kama ruwa mai ɗan miƙe kafa ya fito mai ɗan wannan ɗan hutun da kuka yi a ɗaukacin rayuwarka ta shekara tamanin to ita ce a nan wurin da yanzu dan Allah su wa'annan mutane da suka dan shigo gidan mai za su dan yi alwala su dan hada sallah su dan siyayya siyayya ta dan unguwan gidan mai su dan miƙe kafa a cikin su wa ka yana taya da iya garin ko ka ta wajen wani ya zo ya tsaya nan kuke sai da iya garin nan direba ku yi gaba sai na zo ko daura aure fa za ku ko gaisuwa wani ma da na za a ana cewa kuɗin jira mu ga mu nan za mu samu ne wani ya ce ku je kawai ni sai na gina gida a garin nan sannan zan zo in samu janazar to kaga yanzu ya koma comedy kuma yanzu wannan sai dai a fim ko a silma shine a silma ne za ka ga haifi yaro ya kashe bom kwastin ba an fara yin din kato da shi kuma wai a haifi wani yaro har ya girma kuma ya kashe in ba a fim ba ba su nuna ga wannan abu kuma duk a minti talatin in ya daɗe awa ɗaya in ya daɗe sau biyu shikenan to annabi ya ce kai a matsayinka na wanda ka ɗan tsaya ka shakata to me kuma na ɗaibin duniya to ita duniyar haka take dukka ba ta wuce wannan lokacin ba to me na rubi amma kaga idan mutum ya tsaya a gidan mai za ga ya dan sai ruwa ya sha ko to ka dan iya gina rijiya dan ka samu ruwa kamar yadda wancan da gidan man ma ya sha ruwa ka dan iya gina gida ka dan yi daki ka dan sai ka jifa dan ka dan kwanta saboda shi ma wancan mutumin ya dan kwanta amma ba shi na kailula ne qala fi zilli shajaratin ne to in mutum ya lura da haka sai ga duniyar ba wata ababa ce da za ka yi ta ribibinta musamman kuma amma riga an kaddaro ma kowa rabon shi ya za ga wani ya je ya karanta diploma a bankin amfanin ya gama bai samu aiki bai dawo ya yi accounting ya gama bai samu aiki bai dawo ya yi mathematics ko kuma statistics lissafi a kan shi kamar rakwana amma har yanzu ba abin lissafawa sai lissafi shida ko goma waye da ka rufe baki zai faɗa maka amma za ga wani shi kuma babawa ne ko lissafi bai iya ba ka shiga nan jami'a za ka samu ma'aikacin da bai iya lissafin albashin shi ba kuma har yanzu da su ko firamare bai ba an ce daidai kawo firamare ya je gun headmaster suka sulhunta aka yi yar gida ko aka ba shi wata da aka gama 1971 yana shekara sha bakwai ma sai sai ke aikin kama ko lissafi bai iya ba amma kuma shi wancan sai tsaban lissafi da an zo ana karanta bada da ce kaji ko miliyan sittin da takwas sai ga jawo kai ba da za a raba wa yan najeriya kowa zai samu kaza kaza kenan da za a gina kaza da za a gina kaza duk kuma a gama mai shago ya ce to kudin fiye wata yi uku hamsin biya sai lissafi ba kayan lissafi to me me za ka yi karin bitin da an kaddaro maka ka kanka a sahabbai akwai biloniyar akwai baina baina akwai talakawa bi ma'anar kalima a tabakar tabi'ai akwai biloniyar akwai baina baina akwai talakawa na gani da fada kuma haka duniyar ta dawo kuma idan duk inda aka rubuta sunanka duk duniya ba ta zai canza sai mai na rubuta kai al'aqdu bil asbab bar wa Allah sauran ka rike addini ka rike da'a ga Allah ka huta zai kawo mana maganganu da suke karfafar ko ƙara fayyace wannan zahira wannan hadisi yake rawahu Ahmad al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi yake wa lakabi da Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a ya rasu hijira da shekara 241 yana cikin waɗanda suka haɗu da jarabawa wanda ya aka wurga shi gidan yari shekarun shi gaba ɗaya a duniya sittin da wani abu yayi amma ashirin da hudu ko ashirin da shida gaba ɗaya gidan yari yayi a kan idan hukuma an hana shi sakat sannan karka manta rayuwar baƙin talauci yayi ya ce talauci ma ya hana shi ya hana shi tafiye-tafiye don neman ilimi baban shi ya rasu yana karami bai da komai mahaifiyar shi talaka ɗan uwan shi ba wani bai haske bai da inda zai je ce a san mana abinci ga mahaifiyar shi ce saboda mahaifiyar shi bai aure da wuri ba dan kada ya aure da wuri ya raba kafa bari tukuna a kula da ita ke sa bai tafiye tafiye masu nisa ba don neman ilimi saboda sai da kuɗi sai da yanayi ba kuɗin ba yanayi bai auren fada ba sai da ya shekara arba'in ya ce kar wani matashi ya kwaikwaye ya kwaikwaye shi na shi lalura ce nashi lalura ce wata kwata da auren shi da rusai biyu shekara ashirin da wani abu amma ya'ya komai ya gudan ashirin ya bari an yi karaki kenan ku ya hada da jarabawa sannan sai ya ce wa tirmidhi da kuma limamu tirmidhi wanda dalibi ne na limamu bukhari shi limamu tirmidhi ya rasu tsakanin rasuwar shi da rasuwar aliman malik shekara ɗari cif aliman malik ya rasu hijira shekara ɗari da saba'in da tara wannan kuma ɗari biyu da saba'in da tara yanzu in ka samu ɗan hauma hauma sai ce maka turmizi ya ce ya ji maliku ya ce aga ba zai yiwu ba shekara ɗari da rasuwar akalla da sai bayan rasuwar wannan dole shekara arba'in aka yi wannan to shi ne alimamu turmizi wanda yake da sunan haka kuma alimamu ibnu maja shi kuma ya rasu hijira da shekara ɗari biyu da saba'in da uku ya ɗan riga wancan kaɗan wal hakim kuma alimamu hakim shi ma ya ruwaito wannan hadisi hakimun nai saburi kenan yana da littafi al-mustadrak yana da littafi ma'rifatu ulumil hadith yana da wasu littafai da dama waɗanda alhamdulillah kai tarihu nai sabur duka littafai ne masu kima da mutum ba zai iya wadatuwa ba da su yana da almadakal ila sahihi shi al'imam hakim ya rasu daga bayan su ne gaba ɗaya ya rasu yana shekara ɗari hudu da biyar kaga malami ne na ƙarni na hudu zuwa farko farkon ƙarni na biyar Allah ya ji kansu gaba ɗaya wa sahahul albani mala albani kuma ya inganta wannan hadisi shi ko wannan kaga ai shi ai sananne ne ma mala albani ya rasu a shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin shekara nawa kenan yanzu ashirin da da bakwai kenan a kalandar nasara kuma ya rasu a watan oktoba 1999 bayan dawa da makaratiyar najeriya ko shi ma dai ta kusa ashirin da bakwai din kenan shi ma bajimin malamin hadisi ne na wannan zamanin suna ce mai bature to amma kuma ai bature na ma ya fa abuja da balarabi ai ba ma tuka ba ce wannan yabo ne to dukkan shi mal albani ya ce wannan hadisi ne wanda yake sahihi kenan bai da wata damuwa wali kasarati mashaghil dunya wa amalil haya saboda yawaitar masu shagaltarwa na duniya ababen da za su ɗauke maka hankali su hana ka amfanuwa da rayuwarka su hana ka amfanuwa da dukiyarka su hana ka amfanuwa da baiwar da Allah ya yi maka wa amalil haya da kuma abubuwa na ayyuka na rayuwa daga ba a can ba a can ba a can ba a can amma mutum bai tsaya ya yi wani abu wanda yake da matsayar ko sadaka jariya ko ya yi ma wani damuwa ko faranta ran wani ko yin wasu ayyuka na alaƙa mai kyau tsakaninka da mahalicinka za ga duk ba a yi ba shi hidindimu na rayuwa sun shagaltar da mutane mala albani din nan karanta tarihi yana da ban sha'awa eh ba mawadaci ba ne yadda suke cewa injiniya ne na gyaran agogo gyaran agogo ya iya aka zai zo ya buɗe shagon shi shagon ma makaranta aka mai da shi yana gyaran agogon suna karatu ana tambayar ingancin hadisi kaza hukuncin hadisi kaza koya mana littafi kaza kuma a daidai lokacin yana wallafa yana wallafa in ya bude shagon shi rana ɗaya zai iya cinikin da zai sati ɗaya yana ci a gida yana zuwa ya ba mai ɗaki lissafi da sati ɗaya zai bacci zai koma library yakan hau akwai library tun takwas na sati in kaji ya sauka hayya ala salai karfe daya a wannan kan afar kafin ya sauko in ya sauko zai iya ce maka ya karanta littafai goma inda ya dauko littafi da mai irin shafi ɗari ɗari biyu ɗari uku a kan afa zai karance shi sai mayar da shi inda yake an haddace daga cikin ayyukan da ya fara yi manya ya je ya ga littafin al-imamu da gazali wanda al-iraqi ya mata khariji na ihya ulumuddin yana nan ɗika-ɗika mujalladai guda uku kudin shafi ɗari takwas takwas bai da kudin da zai sayi littafin haka ya je gun mai littafin ya ce a ba shi haya yanzu dan Allah wani ɗalibi a nan garin da shagon hayar littafi in ma ka buɗe to ka haɗa da wata sana'ar ko kuma in baka shawara ka haɗa da hayar littafi da cajin waya ɗaya ya kada ɗaya ko kuma kowa ya san wanda zai tada wani da azumi ka ga wani ya zo ce to ina son hayar rattul azhan ka ce to kullun dubu biyu ne ya ce alhamdulillah wata dubu sittin ga kuɗin ka sai bayan sallah zan kawo wa zai haya wani zai ce zai buɗe na masallaci in ba shi sai zan saurara haka ya je ya wahayar littafin nan ya rika bin masu sai da jaridu da masu sai da takarda da wurin sai da citta ne da kosai haka ya rika tattara takardu ya je sai da ya kwafe littafin kaf in ba yakin da yahuda su rusa littafin a almaktabatu zahiriya ba yana nan aje shi a kayan tarihi faifa faifa sai da ya amfani da faifa dubu goma sha biyu a littafin da shafukan shi ba su bi dubu biyu da wani abu ba saboda ya yi da biro ya yi da fari ya yi da ja ya yi da bulu ya yi da baki ya yi da fensir da abin da ya samu ya kwasa littafin kam daga nan shi ma zo ya amfana to haka haka haka yi rayuwar a haka kuma an ce karatun shi wuce ko ka ce sakandare ko ka ce diploma amma a haka ya karantar a jami'atul islamiyya wanda su ya nuna suna mutunta ilimi nan kasar ne muke mugun hauma hauma sai kawai a miƙa mai takarda ce prom ne yayi kama bukafa ba bai san komai ba bai din bai sani ba kama kuma dai bayan an bashi in yi magana kuma dole kai shi prom ne ba haka ya je karantarwa a jami'atul islamiyya ma shi bai koyi ra'ayin malal ba ko kai waye duk duniya duk macen da ta haife ka sai ya gaya maka a madinan ma haka in aka fito bai zama a kwamaru irin sabrun din nan bai zama kasan jami'atul islamiyya karatun Allah da annabi suke nan ne muke wanke wanke sai ga yaro wai 200 level karfe goma na safe sadda kwakwalwa ke tiriri sai kai mai maganar latta wai ba su da latta karfe goma a jami'a wai bai da latta to dai za ka karatun wai wani malami ya sa masa 46 sai ka je shi kuma sai waya shi ba zai samu zuwa ba ya je ce ba ne ka sai liya sun kai ce mai namba yana ofis su ko sun yadda suke da kasan a primary ake tam table haka ake ba da lacca takwas zuwa goma goma zuwa sha biyu sha biyu zuwa ɗaya za a fita break daga nan sai biyu a dawo biyu zuwa uku uku zuwa uku ga karatun dare ga na majalisi a wuri kaza an cinye lokacinka an ce shi aka fito dan break din nan shi baya zuwa ko sabo sai sake tara dalibai a gaban department ko a gaban faculty inda tambaya yi sai fara daukar hankalin yan jami'a shine wani hutu da aka yi za ana ba su ticket in an tashi baka ticket sai a baka return ticket zaka je zaka dawo da suka tashi suka bashi falle da mana in ka tafi mun sallame ka suna bashi ya gane yayi kaga yake kwashe ina ka ina ka dan kada ba dawowa amma dai kuma suna jinjina miki saboda tsayuwar da kai to shi ma ya abin nan ya ya ya ya ya inganta wannan hadisi sannan wacce magana ita ce sakon da hadisin yake so ya nuna mana wa hasa alaihi salatu wassalam ala istidad al-yawm ar-rahil wa tazawwudi lid-dar al-akhirah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu game da yin tattali ga ranar tafiya lahira, wata zawudi da kuma yin guziri liddarin akhira ga gidan lahira, ta zawwadi lillazi labudda minhu fa innal mauta liqatul ibadi kai guziri daga tafiyan nan da babu makawa sai an yi ta fa innal mauta liqatul ibadi mutuwa ita ce miƙatin bayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai yace kun fi duniya ka annaka gharibun ka zama a duniya kamar bako aw abiru sabilin ko kuma mai tsallaka hanya duk wanda ya je wani gari bakunta za ga baya sakin jiki akwai garin da zaka je zai wuya dukkan mu ma kusan haka ne yanzu dan Allah ka taba zuwa wani gari kai ta jin kwakwalin wawa mai anguwan anguwan da ka sauka mai ruwan ka da shi ma kai da zaka tafi gobe daura aure ka zo yau juma'a za a daura gobe da azur in kai latti ne ka kwana jibi lahadi dan sami ka bar garin da ka wani anguwa babu kare wai wannan garin a wace karamar hukuma yake a wani wadi yake waye kansilan wadi waye ciyaman din dai tarihin garin duk ba ruwanka da wani zai kafa spika ma yana bayanin tarihin garin zagayawa za ka ya kure maka kunni za ka ake so ka zama a duniya in ka ta tana ta raba tiket ɗinta to ni ce duniya kowa ya zo ya karba karin karba kai ba ko ne ta ce kai ba za ka rage ta ta yi ranke daɗe ni ba ko ne kina ba yan gari ne ni kuma bakon duniya ne sai sa bawace ke tare bakon duniya kenan kowa ma bakon duniya ne amma me yasa bako ke fin mai kora shafawa to shi na abin da annabi yake so ya ja hankalin mu aw adiru sabi ko kuma mai tsallaka hanya rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi mun sha fadi al-imam al-bukhari ya rawaito yana da shekara 256 wa man ra'a tahabutan nasi ala dunya wanda duk wanda ya ga rige-rigen da mutane ke yi ko cincirundon da mutane ke yi a kan duniya, wanke ba bihim, ko wanke ba bahum, wa marra an ke ba bahum kenan. Da yadda suke duƙufa ala jam'i hutsamiha ga tattara tarkacen duniya min halalin daga halal wa haramin daga haram ta zakkara kaulahu alaihi salatu wassalam. Zai tuna maganar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inda ya ce idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu idan kaga Allah madaukakin sarki yu'ti al-'abda min ad-dunya yana bawa yana baiwa duni yana baiwa bawa daga wannan duniyar alama asihi duk da cewa bawan na saba mashi ma yuhibbu kaga yana ba shi abin da yake so fa inna ma huwa istidrajun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wannan istidraji ne mana yana mashi istidraji ta lala yake mashi mai kamar saki to ya za yi dukiyar mai sabon Allah ta burge ka sai ka ya ce to ai kaga sai yan kudu da suka aje hijabin nan suka sa skirt suka daina sa dan kwali a boko haka sun fi mutum chemistry to ba zai iya ba su duniyar dan ba su da rabo wa ma lahum fil akhirati min khalaq karka damu dan cewa wani kafiri ya bi ka ko wani mai sabo ya bi ka a rabon shi ne lahira aka ba shi bai da komai a nan duniya to wannan abin da aka yi mashi istidrajun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wannan hadisi rawahu Ahmad al-Imam Ahmad ya ruwaito da muka ci ya rasu yana shekara 200 da arba'in da ɗaya walbai haƙi da kuma limamul bai haƙi wanda ya rasu idan shekara ɗari hudu da hamsin da takwas wa man ta'allaka bid dunya za'ifa wanda ya ratayu wanda ya damfaru da duniya mara tabbas mun ce az-za'ifu ash-shay'u ghayru haqiqi abinda bai da tabbas bai da tabbas yanzu mu duk ƙasar nan ba wanda zai rantse maka cikin 'yan siyasa nan da ke tare bibin canza jam'iyya da ƙoƙarin kafa surafta suke cewa ko ba da wanda za ka iya rantse a zai kai zaɓen 2027 ba ka da ba wanda za ka iya rantsewa ba tabbas to kenan duniyar ba ta da tabbas ba ta da tabbas mutuwa kuma ba ta san ba ta san security ba kawai wa za a ɗauko shi ta sani kawai a ina yake kai da kake gada tsaro kun a jikinta sai babbawa ne ya wuce babbawa ne ya wuce babbawa ne ya wuce shikenan an riga an gama to wanda ya rataye da duniya ko ka ce azza'ifu wasu malamai ce ai azza'ifu shine abin da yake na magudi shine abin da za a baka wanda da yana da alaka da rashin tabbas din yanzu aka baka fet ɗin dubu ɗaya yunwa sai ta kashe ka a gani duk shagon da kaja ta yi mara kyau ce to duniya ita ce fet ɗin to wanda ya ratayu da fet abu mara kyau mara tabbas wajen rafin lahas ya rika tafiya da shasheka ya rika tafiya da lallaga wara almadati a bayan tarkacen duniya to fa inna zalika rubbama yusrifu wa an sa'a mai yiwuwa wannan abin ya juyar da shi ya hana shi wa Allah da'a wala ibadati ya hana shi ibada wa an ta'diyati wa an ta'diyati alwajibat ya hana shi yin wajibai fi waqtiha akan lokacin wa ala atammi wajhin ko kuma ya yin su a yadda ya kamata wa akmali ya yin su a fuskar da tafi nuna cikar su zagon saboda duniya yana sallah yana waige yana sallah yana toshe toshe yana sallah kwakwadon kuciya shaf shaf saboda ya koma shago saboda ya koma wurin kasuwanci shi saboda kaza saboda kaza to wannan yara ta yi da duniya azza'ifa kenan ba inda Allah ya ce ya sa sharadi cewa duk wanda ya dage ma neman duniya tabbas zan ba shi ba wannan ka'idar ba dai zai baka ba sai kaya aiki wanda zai na jahadu bina amma ba dole bane in kaya aikin ya baka sai kai ta aiki mai ci wani yayi wanda ake ga baya ci ya zo a ƙarshe kuma ya fi ka morewa ya ce kala sallallahu alaihi wa sallam mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce iqtarabat as-sa'atu alkiyama ta matso wala yazdadu an-nasu ala ad-dunya illa hirsa ba abinda mutane suke ƙara yi wa duniya sai mugun kwadai sai kwadai kowa dai burace burace ne fata ne ta fata ne na alkhairi wane ne wane ne mutane kawai haka ake ta karawa kuma wala yazdadu min Allah illa huda ba abin da suke ƙara yi wa duniya face sai nisa, a ba abin da suke ƙara yi wa Allah face nisa. Sun shige wa duniya saboda kwaɗayin abin da ke cikinta. Sannan sun yi nisa da Allah, wanda duniyar kuma a hannun shi take, yutsi mai yuhib wa yamna'u mai yuhib. Yana ba wanda ya ga dama, ko mai yasha yana ba wanda ya ga dama yana hana wanda ya ga dama. wannan hadisi rawahu al-hakim al-imam hakim an-naisaburi shi ya ruwaito shi yace wa amma jam'u wa amma amma jam'u dunya bi halali amma tattara duniya da dukiyar halal wa sarfuhu fi halal da kuma juyar da kudin da kashe su a halal fa hadhihi ibadatu to wannan ma fa ibada ne ibada ce ka dage ka nemi kuɗi Allah ya baka kuma ka kashe su a halal a cikin sahabbai da tabi'ai da kowace tabaka ta nagartattun bayi a cikin salaf ilal khalaf akwai bidoniyar sai na Usman ibn Affan an ce tsuran dinari wanda dinarin da ya mallaka bai gama kai yawan dirhami ba a lissafin da aka yi tsuran dinarin kana maganan wajen a neran mu ta Najeriya in ka fassara dinar da farashin shi ne yanzu kana maganan wajen naira biliyan ɗari da hamsin ne a dirham yana da kuɗin da suka haka yana yana da wajen biliyan ɗari hudu ko ɗari biyar rabin tiriliyan biloniya ne sahabi ne zai fashin asuba za ka iya hango shi kawai yana kuka da yake ba kuka ya tuna azabar kabari ya tuna hisabin lahira ya tuna sakacin shi da rashin dagewar shi ga ibada an ya kai dan afwanu ko dan kana kana da kuɗi ne sallan nan da kake ta isa kuwa sallan nan da kake ta isa sai tashi ya kwana sallah asubahin faru kuma ya tashi ya dauki asiri biloniya irin wannan naka ce za a ji haji ya ce rasulullah sa sunana in ka ga bai je ba sai an cire shi kamar badara ka ce ya tsaya ya jinyar matar shi in bai ta haka tana jinyar zai ta wani ya kula da ita yake dukiyar ba ta kare ba duk da kyautar da yake ta yanke talauci da za a je ta buhu ka duba abin da ya bayar raƙuma ɗari da kayan su magana kake ta biliyan nawa a kan su ita rasulullah na ba da raƙuma ɗari da kayan su kamar ka ce irin wannan tirilolin na kuwa da suwa ne ne kawo lodin siminti ka ce ga guda ta nan a yanke addini annabi ya ci gaba da neman taimako ya ce ya ƙara wata dar annabi ya ci gaba da neman taimako ya fahimci ba abin da ya bar ba zai isa ba ya ƙara wasu dar ma zarra usmana ma fa'ala ba da yau annabi ya ce daga yau duk tsintsi na tsiyar da usman ya zai shiga aljanna to ni da kaiwa faɗa mana irin wannan in ma dai da wanda zai faɗa dai ba tabbas bane sai dai na ka je Abuja ka samu wani sanata dan ya ce duk abin da kai sai ka shiga aljanna kai kai kai sai kai ta in kula da maganin zawo ce makanta mana sanata da tijin na tsarin mulki amma da tijin abun Allah kila mugu da ya kalmace kudin talakawa addu'a shi ma ma du'a ul kafiri na ke mai shi sai kila ba kafirin bane ma to haka sai na Abdurrahman ibn Auf Beloniya ne Az-Zubair bin al-Awwam Filoniya ne Talha ibn Ubaidillah Filoniya ne Sa'ad ibn Abi Waqqas Filoniya ne Hakim ibn Hizam muna jin hadisai shi Filoniya ne dukkaninsu sahabbai ne na kusa da annabi mujahidai masu kokari kuma sun mallaki dukiya ko bayan da annabi ce su yan wuta ne dukkanin su yan aljanna ne al-imamu suyuti a mukaddimar shi yake ta da za ka rantse da Allah dukkanin sahabbai ɗan aljanna ne ba ka da kafara dan tabbas ɗan aljanna ne ya ce in ka tara dukiya daga halal ka kashe ta a halal fa hadihi ibadatun ka wannan aikin naka ma ai kayi ibada yutakarrabu biha ila Allah azza wa jalla da ake kusantar Allah madaukakin sarki da ita mana wannan ibadar taka abun a kusanci Allah ne shi yasa annabi yayi yabo mai kyau cikin ma dalla da dukiyar halal a hannun mutumin kirki yanzu biloniyar din kasar na ce dukkaninsu nagartattu ne ba magana talauci a kasar nan ba ce ka bari kyauta ba ma fitar da zanka fitar da zanka duk biliyan ɗaya ko za ka fitar da naira miliyan ashirin da shida a ashirin da biyar kenan tiriliyan ɗaya za ka fitar da zakan naira biliyan ashirin da biyar kacal to na da goma za ka fitar da biliyan ɗari biyu da hamsin kacal ire-iren su sun kai nawa kowa a ce to a raba a yanke shi a raba a yanke shi a ce kuma an yi sa'ar gwamnati ita kuma ta ɗauke wasu nauyuka nauye-nauyen ba ku da matsalar titi ba matsalar wuta ba matsalar waye ba matsalar waye amma yanzu transformer ne za a iya siyo shi miliyan ashirin a zo a rubuta miliyan ɗari biyu a kawo maku garinku wanda kuka sha rana kuka zaɓa ko kuma jira yake dole ku yi tawaga ku je ku yi godiya amma ku je yana shan maku kanshi saboda shi ka kamar an mashi suna da balan bayan shi ne ya kamata ya biyo ku ya godiya da kuka yadda kuna kuna so kuma kudin ku kuma sai da ma aka cuce ku sai ka je ka samu asalin masanin ya ce maka mm tek ne canci aka yi mashi ka ci a hankali tuwo ne aka lullube da rigar waina can za ka ji cakwal-cakwal mana don a ce gwamnati ta yi tsayuwar daka ta yi iya abin da za ta yi to da shi kenan wannan zakar aka raba ita kuma ita za ta yaye talaucin al'umma ta ce kai ka iya kasuwanci shi kenan sai a ce to jari nawa ne ishe ka sai a baka yanzu za ka ko sabuwa da ake nuna a facebook su da bai kamata ma a rika sawa ba za ga an bi kauyuka na ga an yi a gombe bauchi su adamawa haka za ga wata mace haka ta ɗan fito da ɗaurin dubu goma goma na kuɗi tana bin mata wata na sai da zogala wata waye wata waye sai ta ce na wannan zogalan da suka ji ta ce ina son hamsin hamsin gashi nan samun uku sai a sa mata uku hamsin a ƙarshe sai ta ba ta dubu goma wata za a ga kamar har kukawa suna yi cikin yayi man damuwa wai da dubu goma Allah ya kai mu lahira tsohuwa ba a yayi maki damuwa ba eh ke ta kike ga an yaye maki an danna kaya ki ce baki yadda ba a lahira amma daga dubu goma wai tsohuwa na kuka dama ga marayu ita ma ba ta da lafiya da a dubu goma to in dai ba sassaƙen maɗaci ba ko a sha so uku a rana ko ko fatan shuwaka me za ta ji ta warke wasu kuma za ta sun je da dubu ɗari ɗari akwai da da kyar aka na ga ta kusa suma an ba ta dubu hamsin aka ce duka nata ne tun da take ta kai shekara hamsin matan nan ba ta taɓa rike dubu hamsin nata ba a Najeriya gangan mai nawa muna da man a shugabannin mu shi yasa ni shawar nake bara ko duniya da ta gangaro ƙarshe kar wanda ya nemi mukami ka bar wanda Allah ya jaranta ya je yi amma fa dole a yi amma kai kar kai fatar kana ci wanda za ku yi dan kana shiga za a gama da kai tun kana ganin haram ne har ka dawo kana ganin makaruhi ne har ka fara ganin malaman ne da zami duk halal ne mutuwar yawa ne kaka kaza kaza kaza shikenan ko ko malaman su ma a fara bi ana abin nan din su ko sai a gayyace ka a ce an kyautata maka kai ma ko ga abin da ake so ka faɗa eh wajen nasu ne suka ci da aje lahira za mu ga ciko a lahira za mu ji maganar da alimamul hassan al-basri ya faɗa ya faɗa wata magana mai ban tsoro dangane da masu karɓar mukamai dole dai a yi amma kai kada ka shiga yake cewa amma idan kanat min haramin amma idan dukiyar ta zama daga haram ne awudi at fi haramin ko kuma an nemo ta da halal kuma sai aka kashe ta da a haram fa bi isati zadu ila nari tir da guzuri zuwa wuta tir wannan guzurin ya zama guzurin wuta an sama da halal aka kashe a haram matsala ta hau amma a samu a halal a kashe a halal kar kuma ka ɗauki abin da talakawa mu muke galibin muke hangowa wai muna kiyasta halal ne da gwargwadon wahalar da ake akwai wanda ke wuni a rana amma sana'ar haram ce akwai mai yawo a jirgin sama sana'ar halal ce saboda ba shine ma'auni ba a'a ita sana'ar kowace sana'ar shari'a ta ba da ka'ida to sai ya kawo mana maganar da Yahya ibn Mu'adh ya faɗa kala Yahya ibn Mu'adh malam yahaya dan mu'az wanda ake ce mashi arrazi mutumin rai ne na kicin su arrazi kuma mutum ne da ya shahara da wa'azzuka masu ratsa zuciya har ma ana ce mashi wa'izu kurasan ai shi ne babban mai wa'azi na kurasan wata magana ya ta nasiha wannan malamin ya rasu bayan rasuwar al'imamul bukhari da shekara biyu ɗari biyu da hamsin da takwas a wannan shekara Allah ya mashi rasuwa to daga mu'asir ne na al-Imam al-Bukhari sai dai shi bai shahara da riwayar hadisai ba ya shahara ne da wa'azzuka na riqaqu da zuhudu ga abinda Ibn Mu'ad ya faɗa lastu amurakum bi tarki dunya ba zan umarce ku da barin duniya ba ni ba zan zo in ce ka bar sana'a ka bar neman dukiya ba a ni ba zan ce ba ai duniyan nan ka zangare kamar sabar maciji ka batta a ni ba zan faɗa ba kawai dai abin da zan ce a murukun bitarkin zunubi zan umarce ku da barin zunubai ka yi aiki tukuru don neman duniya wa ta bi ma a takan lahu daral akhira ko sai ce wala kansa nasiba ka minar duniya kar ka manta rabanka na duniya to zan umarce ku da yin haka amma ku bar zunubi tarku duniya fadila barin duniya abu ne mai kyau abu ne na falala in ka ce ka zanzare ba ruwanka da duniya ka yi abu mai kyau je ka amma wa tarku zunubi farida barin zunubi wajibi ne ya zanzare ya bar duniya ya kuma koma gefe yana sabon Allah an yi ba ba kenan ai na kai da ka dukofa ga neman duniya kuma ka daina zunubi shikenan ba kai wani abu ba illa ya ka wanda ya kai makura ya ce ka bar fadila ya ce wa antum ila iqamatil faridati kuma ku wa tarku dhunubi farida eh barin zunubai wajibi ne wa antum ila iqamati al-faridati ahwaju minkum ila al-hasanati wal fadaili ku kuma zuwa ga tsayar da farilla shi kuka fi bukata fiye da aikata kyawawa da ayyuka na falala wannan kuma ita ce maganar da za ga mafi yawan salaf ke kai cewa aikin da'a ya fi nuna bajinta akan barin haram wai tsakanin mutumin da yake aikata ayyukan da'a da wanda ya bar ayyukan sabo wanda ya fi bajinta sai suka ce wanda ya aikata ayyukan da'a ya fi bajinta kan wanda ya bar aikin sabo kila akwai dalili ɗaya ko biyu da suka sa ya bari mala ya ce wa duniya akil karim ita wannan duniyar ya ɗan uwana mai girma a ayanun maujuda lil insani wasu samammun abubuwa ne mana a ayanan ce ayin abin da yake da hakika ko abin da yake da zahiri to wasu gamayyar ababe ne maujuda lil insani waɗanda suke samammu ga mutum mana duk abin da ka gani a duniyan nan ya zo hannunka dama rubuta zai zo hannunka da karkace dagewar ka ce ba dagewar ka bace ba dagewar ka bace sam yanzu ba jami'a akwai ba in ka je faculty ko na yan business za ga malami ya duk kuma yana ta maka turanci da zaka zama dangwati sai ya zo rika latte ya zaji gwamnati an kibiyan amma yana maka bayani wai in dai kai waɗannan hanyoyin shekara biyu ka zama dangwati shi kuma shekara sha shida na karanta da kwafta kawai muna ɓata mutum na lokaci bro muna ɓata mutum na theory ne da kaban kawai zan karanta a gida ba da maganin zawo bro da dai ba da ka fara karanta da koyan sai to kana kan hanya na ga ya zama kwamedi kawai amma dai shi aka ce karantar da ka baɗi ma shi zai karantar to yake cewa ita wannan duniyar da abin da ka gani saman mene fiha hassun a cikinta akwai rabo da Allah ya ware wa kowa ya ce wahiyar ardu ita ce ƙasa wa ma alaiha da abin da ke kan ƙasa ko da abin da ke cikin ƙasa a cikinta akwai rabanka dan inda aka kaddaro za ka yi gida duk duniya Allah ba zai tashi duniya ba ko dai me ya rage sai kai da ga inda ka kwalla faranka nan kake so kuma yake samuwa ba yadda kuma ka iya yace fa innal arda maskanul adami ita ƙasa dai nan ne wurin zaman dan adam wa ma alaiha malbasun abinda ke tsirowa ko fitowa a kan ƙasa a jikin shi ne ake samun tufafin ɗan adam wa matsa'amun ake samun abincin ɗan adam wa masharabun ake samun abin shan ɗan adam wa minkum kuma daga nan ake samun min hafalafanakum kenan wa kullu zalika alfun برائلة بدل بدله السائر إلى الله عز وجل وكل ذلك دكان ودن النئمومين دا الله يا حلتا أدورا كسا دسكين كسا علق أبن كني لراهلة بدني gadabbar da ke tafiyar da jikin shi ko ka ce abinci ne mai gina ko mai gudanar da rayuwar shi wanda da wannan rayuwa ne zai zama asa'iri ilallah mai tafiya zuwa ga Allah madaukakin sarki fa innahu la yabqa illa bi hadhihi al-masalih dan adam ba zai wanzu ba sai da waɗannan nagartattun sai da waɗannan masalihu din kenan dan adam ba zai rayuwa sai da abinci a to wasu su duku ba su yi ayyukan abinci mana dan adam ba zai rayuwa sai da abin sha ga dukun mana aga an samar da ruwa dan adam ba zai rayuwa sai da tufafi to a dukun a samar da tufafin mana haka ake yi kama la tabqan naqatu ala tariqil haji illa bima yuslihuha kamar yadda taguwa ba ta wanzuwa ta ci gaba da tafiya a hanyar mai zuwa aikin hajji illa bima yuslihuha sai an samar wa wannan dabba abin da zai rika gyara ta ka ce bari ka haura kuma ka tafi sudan daga nan ka shiga saudiya aka ce to me ka tanadar wa dabbar ka ce ba abin da na tanadar mata kafin ku shiga karo ta mutu man kana so dabbar ta dauke ka to kai mata gyara ko ma dai karfe ka hau kace wani ka tuka motar ka daga nan har Sudan amma ko kwandalan mai baka rike ba ai ka sa lita 20 daga nan har Sudan to idan ka dina ka gara maka ko kaga ba za a je ba to komai sai kayi abin da zai gyara abin ya ce faman tanawala min hama yuslihu ala alwajhi alma'muri yumdahu duk wanda ya rika daga wannan duniyar abinda zai gyara rayuwar shi ala alwajhi alma'muri ta fuskar da shari'a ta yi umarni yumdahu to za a yaba wa mutum a wannan bagiri wa man akaza min ha fawqa alhajati wanda ya ɗibi sama da bukata kuma yaktanifu sharahu to tsananin kwaɗayi zai mamaye shi asharhu shine mugun kwadai wanda yake hada da ruwa to duk wanda ya tara sama da bukatar shi to ya za ka tara sama da bukatar ka in ka tara ka sabiyan bukatar ka waiwaya da gangan Allah ya wuka a dangi yayi inda ya ga dama sai azurta wata bishiya bayan gari da ba ta dangi ya ba ta na baba a garin amma sai ya wuka dan dangi to wannan yan uwan naka suna da haƙƙi lisa'il wal mahrumi da wanda ya zo ya tambaya da wanda ya shiru bai tambaya ba wanda la yaqaruna nasu ilhafa to su ma a waiwaye su to wanda ya tattara sama da buƙatar shi ya yin aikin addini da al'umma to bakar ruwa da mugun kwaɗayi za su mamaye shi to daga nan waka a zambi wannan zai fada wa zargin mutane da zargin shari'a fa innahu laysa lishar'i fi tanawulid dunya wajhu domin mugun kwaɗayi da muguwar ruwa ba su da mahalli ga rukun duniya ta wannan bagire mana in dai zaka tara ta ne dan kai alfahari kawai to ka je ka karanta suratul takasur alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir ta ishi mutum da annahu yakhruju anin nabai ila al'ada domin ka tara dukira irin wannan yanayi to mutum ya fita daga amfani zuwa ga cutarwa wa yushghilu an talabil ukhra kuma duniyan nan da ya tara za ta shagalatar da shi daga neman lahira fa yafutul maqasudu sai maqasudin halittar mutum ma sai ya kuci wa yasiru bi masabati man akbala ya alikun naka sai ya zama daidai yake da mutumin da ya fuskanto yana ciyar da taguwar shi wannan wani misali ne mai kyau kamar wai yanzu misali kowa ya hau dokin shi ku goma kun je wani wuri haka sai ma kai shawarar to a tsaya a huta an tsaya za a huta kowa daga sauka je dan ɗibo wa dabbar shi abinci ya ɗibo mata ruwa ya dan duba kofatanta ya dan duba wuya ko da kaska ko duk ya duba kai kuma kawai sai ka kwanta sai da aka ce to jama'a kowa ya hau dabbar shi za mu wuce wai sannan kace bari ka kawo mata ruwa bari ka kawo mata abinci bari ka yi mata hayaki ka hango akwai kaska akwai wane ne to shine yake bada misali yace to wanda ya haka wa yaridu lahal ma'a yana zuwa ya kawo mata ruwanta wa yughayyiru alaiha alwana siyabi yana tattanza mata nau'ukan tufa yace ma siddin dokin nan ma bai yi ba wannan launin bai mashi ba bari yake so bari ya dinka wani bari ya saka wani wa yansa ya manta cewa annar rufqata kad sarat abokan tafiya ce ba sun riga sun yi gaba to fa innahu yabqa fil badiyati wannan mutumin ba zai wanzu a daji farisatan listiba'i zai zama abin farautar miyagun dabbobin daji huwa shi wa naqatu wa naqatihi da kuma dabbar shi huwa wa naqatu da shi da wannan dabba sun zama abincin miyagun dabbobin daji saboda yayi sakaci inda ya kamata ya mayar da hankali bai mayar da hankali a wurin ba قال عون بن عبد الله عون دان عبد الله دان جعفر السياد وكي ولا وجه نيكو ولا وجه ايضا للتكفير في تناول الحاجه sannan kuma yanzu wanda yana zargin mutumin da ya nema fiye da bukata to yanzu kuma ya dawo kan wanda ya ki nema har ya kai ga biyan bukatar shi mun sha mai ta nan in zaka nemi duniyar yadda zaka yi shine ka kalli bukatunka ka kalli bukatunka ‘ya'yanka goma kana so kowa ya karatu na addini da na zamani kana gidan gandu ne kana so ka sama naka kana gonar aro ne kana so ka sama taka amma da ka tashi neman sana'a sai ka fara sai da ruwan sanyi a tashar motar mu ta nan garin turi wannan za ka samu ba ka shirya ba sai dai ka ji cinye musu jari su ta rigima shagon gabas kun bata shagon yamma kun bata a to tun daga bukatar ka yanzu wata sana'a za ka yi wata sana'a za ka yi sai ka ce a ai akwai GRA fa a kusa da mu kuma duk kusan gidajen nan masu farauta ne suna da dawakai sai ka gano wani lungo rafi nan ko fadama ma ka karba kai ta ba ciyawa ruwa kai ta yanko ciyawa kana dan aika ma masu dawaki farko kyauta za ka fara yi jerar kai daɗe ga wannan dan daurin ciyawar a ba doki sai ka gama shagwaba dokin ya ji ciyawar ka yake so sai ka daina kaiwa ka ce a nemo mai ciyawan nan ya yi ranke daɗe ta kamfani ce siyarwa ake ɗauri da ya duk ɗauri da ya dubu biyu to a daga kawowa to kada da aka dauka ce har CAC na yi ciyawa ventures idan haɗa turanci da hausa kai ka gane wanda ba zai gane mai zogon ka ya gane to kaga yanzu buƙatar ka za ta yi neman ka daidai da buƙatar ka to yace wanda shi kuma wala wajaha idan da takfiri fi tanawul haja babu fuskar da zaka yaba ma wanda ya gaza wajen samun biyan bukatar shi liannan naqata la takawa ala sayri domin dabba in baka ciyar da ita yadda ya kamata ba to ita kuma ba za ta yi sauri ga tafiya ba illa bi tanawuli ma yuslihuha sai ka samar mata da abin da zai gyara ta fasariqu salimu to kubutacciyar hanya ga mutum iyal wusta ita ce hanya ta tsaka tsaki وهي أيق قد من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك متم يلقى daga duniya gwargwadon abin da za a gyara ko za a samar da guzuri na tafiya da shi gwargwadon abin da zai ishe ka rayuwa ba za ka yi roƙo ba ba za ka ci bashi ka kibiya ba ba za ka rika ƙarya don karɓar dukiyar mutane ba to yi aikin da zai biya maka wannan bukata wa in kana mushtaha wannan abin da zaka nema ya shigo cikin bukatun rayuwarka ko da irin wanda ake fadayi ne kai mutum ne mai jin zafi to duk kuma kai aiki irin wanda za a sanya AC a gida duk ba laifi bane ka makala shi wani zai ce ka wasu ne duniya suka zo nema shi ce shi ne da bai san duniya ba yake daukar AC kayan duniya ne kai ka makala ne dan larura shi kuma yana ga fashion ne shi kuma kana kasa ne saboda bukata to ce abun ko wanda ake da bukata ne kenan ba laifi kawai sai a ganka da wani rago tsakiyar wata ce wannan wuta ai ka san ban sun furi da na yake daga nama tun dai da yanayin haka ba ma bi ne mata rabbika fa hadith ne to sai ce fa inna i'ta'an nafsi ma tashtaki ba tashtahihi aunul laha domin baiwa rai abin da take da bukata to taimaka maran ne kuma daga sadda kai mata haka kuma za ka tankwasa ta sadda kake so yadda kake so ya ce wa qada'un li haqqiha kuma biya ne ga haƙƙinta yanzu ka sallame ta ba ta da wani kuma tumbi ko bijirewa da za ta yi maka don ganin cewa ta yi maka abin da kake so wannan magana da ce za ka same ta a cikin muktasaru min hajjar kasidi ya yi bayani da faɗi a nan yana da saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan sai mu tashi maganar shi awun ibn abdullahi ibn ja'far as-sayyar ɗaya daga cikin tabi'ai kenan waɗanda suka yana ce wanda aka kashe a Karbala shekara ta sittin da ɗaya tare da Aliman Hussein a ƙasar Iraki wanda ya shiya ne suka kashe shi mun sha faɗa ana amma za su rena mutane hankali suna cewa wai wasu ne suka kashe shi inda shiya zai ce maka ka ai wanda suka kashe Imam Hussein ba su kyauta ba yake ce zauna mu yi addu'a Allah ya tsine musu in bai sa zai ce maka zai tabo ruwa in kaga ya ce ku tauna a tsine masa jahili ne jahili ne yallabaika ne kawai a titi amma inda ya karanta da kyau sai ce maka bari ya tabo ruwa bai da tsarki daga can zai ban maka butar ka dan yi tafiyar kilomita goma ya tambayi direban ina kuka da ba mai sai daga nan har cikin katsi ne ce can nan ba a ce na samu abokan tafiya dan ya hanga ga kure shi wannan magana zaka same ta al-mas'udi ya tattauna ta a cikin murujin zahab da lissafi ne mujallare kamar guda haka to sai mu da kana Allah kai mu sai mu tashi akan wannan magana ta shi Aun ibn Abdullah Allah ku wa alaikum assalam wa rahmatullah eh ai shi ne ba dukan mu bane amma da ga masu son ne sun yawa yanzu yanzu za ka je wata jihar ka ga masu son gwamna masu son waye sun yawa a rika hatsuwa ne a tura mutum ɗaya wanda kuma an taka birkin shi zai taku an taka totar ɗin shi zai taku an mai nasiha zai godiya an mai masifa ma zai godiya ba wanda za ku tura kuma ya dawo yana ganin takar karu ma a to aka yi haka sai a tura wanda zai abin nan inna khayra manista ajarta alkawi al'ami alkawi al'ami don aka yi haka shi kenan Allah ku ci sarki ya na'am
Ina wuce nake ji kana magana kan masu zuwa suna maganan
eh suna kamar abubuwan da yake da yake gani su masu yin abin alheri abin ba sa samu su ba sa samu ke
eh ba ta bayyana fuskar su Ina kamar suna yin wannan domin shirki a tsare ne su ma su eh in- in dan wannan ne yana da kyau kuma kamar ana dan karuwa ko da wata mata kawai na san tana yi wajen Bauchi Gombe yanzu za ga suna da yawa har maza ma za ga suna yi yanzu ko ko matar din ka zai ka fahimci muryar ba ta waccan bace akwai masu goma ashirin hamsin na ga wani ran nan ɗari biyu ya rika rabawa dubu ɗari biyu za zuwa same ka me kake siyarwa don kaza to yanzu in ka samu jarin nawa ka to ni da zan samu hamsin sai a baki ɗari in da kyakkyawar manufa ne da shajjawa wannan abu ne mai mai kyau kwarai da gaske zai zai taimaka na ga wata mata da aka ba ta kifar ba ta ce to wai ta kai dubu ɗari yana a ta kai dubu hamsin yana aka yi ta ce ba ta karba ba sun mata yawa mata yawa so da jarin bai fi dubu biyar ba da dai irin goma ne kaga ila sai ta karba ku tana tsoron hisabi ko ko ba wai amma yan wanda sun karba yi so da haka dai in akwai shajja'awa abu ne mai kyau da a iya yi kuma akwai yaya damuwa za ga wasu na kuka in an ba su kukan murna ne da jin daɗi Allah kada ya san damuwar da aka yayi musu maka yasa abu ne mai mai ban sha'awa akwai abin da Dr. Aliyu na nan NITT ya an mashi haihuwa ya sanya wa yaron suna yana ga Mus'ab Mus'ab to yana roƙon addu'a da fatar Allah ya sanya wa yaron da aka haifa albarka ya sa shi karuwa ce ta addini da ci gaban addinin yana Abuja da muke magana yake cewa a sanar da yan uwa kuma yana roƙon wannan addu'a da sai abu na biyu akwai ɗaura aure nima a waje na ba dole sai an je ba nan da ake ɗaukar ɗaura aure dole sai an je a yi malam kana da hidimar ka kawai ka ko kai waya ko kai addu'a ko kai message ko ta social media ma amma za a ga nan wani man ba je ba sai ku ta hajjin haushi an yi biki na bai zo ba kuma da kai kai da baka jan ba fa mutum talatin suka je ya ba mutum bakwai abinci kuma yana jin haushin kai ku biyar ba ku je ba to da mu zo ma mun taimake ka ne kasuwa da distin ko mota sai sai hadari wanda suka kare aka samu sauki ba mu biyar da mun zuba to kamar duk wanda ya je kila sai saran abinci eh inda abincin gaskiya a baya saboda wayo zai muna ta'ama ne akwai yayi wa mutane damuwa da sauransu ga gobe muna da daure-daure aure na sauran su malam ma akwai karfe sha ɗaya nan gidan Buhari. A sha ɗaya da rabi ko? Sha ɗaya da rabi na ba mu dai da na safe, kaga za a huta kenan gashi gobe asabar. Eh, Da hutu ga ma'aikata kenan, to sai kuma nan da za a yi na wajen azuhar haka, don mutum ya sama yanayi ya je da ya taya murna abu ne mai kyau, mu bai samu lokaci ba da ya addu'o'i da fatar alkhairi da sanya albarka, to abubuwa ne su ma duka masu kyau wanda su ma ana fatar su dama daga cikin manufar zuwan ma mutum ya yi shaidar auren kuma ya yi addu'o'i kenan in bai je ba ya samu halartar shaidar to kuma kar ya gaza wajen wannan addu'o'in da shi ma wanda ya je dama su ake fatar ya yi to Allah ko sun sarki ya sanya albarka ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم
ba za ka bai. Na ka.